وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana mai albarka a wannan majalisi mai albarka ci gaba da darasin da muke yi na jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudun hali muna karatu cikin littafin raddul asahani la ma'anar qur'an na shek abubakar muhammad gumi rahimahullah wanda Dr. abubakar albani ya masa ta'aliki muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul an'am mun tsaya kan aya ta ɗari da uku ne insha Allah nan ne za mu tashi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci cewa ayar da take baya ce zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل jananku mai siffofin da aka ambata a baya shine Allah wanda yake ubangijinku ba abin bautawa da cancanta face shi kadai khaliqu kulli shay'in shine mahaliccin komai fa'buduhu dan haka ku bauta masa shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi mai tsaro ne akan dukkan komai kun bauta masa ba ku bauta masa ba Allah ta'ala yana kiyaye duk abin da bayansa suka aikata la tudrikuhul absar ganne ba sa riska ubangiji mun ji bayani abin da magabata suka faɗa wa huwa yudrikul absar kuma shine yake riskan ganne wa huwa al-latif al-khabir Allah ta'ala shine mai tausasawa al-khabiru kuma wanda yake mai bada labari wannan gaban ne da aka ce wa huwa yadrukul absar la tudrikul absar wa huwa yadrukul absar ai mala yace yaraha wa la tarahu Allah yana riskan gannai amma riskan gannai ba sa riskarsa mun ji bayani dai akan abin da magabata suka ambata da abin da yake matsaya gurgudu wallahu a'lam mala yace wala yumkinu fi ghairihi an yudrikal basara wannan Allah subhanahu wata'ala bai yiwuwa a gare shi ya riski gannai domin kai sai dai ka ga abin da ya bayyana maka amma ka riski hakikaninsa da abin da ke kunshi a cikinsa dan adam baya iya wannan Allah ta'ala shi yake da wannan iko kuma ya san me yake kunshe da abin da yake tattare da shi gabansa da bayansa baki daya bala ya ce wa kharaja bil basari ru'yatul qalbi amma anan riskadin ana fidda gani wanda yake na zuciya allati hiya ibaratun an amrin yakhluquhu Allah ta'ala fil qalbi fil manam wanda wato ru'yatul qalb ibara ce na wani al'amari wanda Allah subhanahu wata'ala yake halitta shi a cikin zuciya fil manami yayin da mutum yake bacci وهو الرؤيا shine mafarki dan ba ana nufi cewa a cikin mafarki mutum zai iya mafarkin ubangiji ba aw an dawami istihdar sifatihi ta'ala bi sifatil jalali wa nu'util ikram har ilaw wa huwa yudrikul absara ba a riskan wato la tudrikul absar ba ganne ba sa riskan ubangiji har ilaw an kuma fitar da dawamu istihdar sifatihi ta'ala dawamar halartowa siffofin Allah subhanahu wata'ala a cikin zuciya da sifatil jalali wa nu'util ikram da siffofi wanda yake na girmamawa da siffofi na'at jam nu'ut jam'in na'at da kuma siffofi wanda yake na daraja shine malai yace wa huwal musamma bi maqami shuhud wannan shine abin da ake kiransa maqamush shuhud to nan a ƙasa shi mai ta'aliki ya ambaci wannan lafazi da malai a bayar ya ce ba'idun kullal ba'ud ba'idun kullal ba'ud wato abu ne wanda yake yayi nesa da abin da yake tabbatacce na hakika la'anna tafakkura fi sifatin lahi subhanahu wata'ala ghairu tafakkuru fi ayatihi jalla wa ala domin tufakkuri da za a yi cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala ya bambanta da tafakkuri da za a yi cikin ayoyin Allah abin da ya ambata a nan wajen daidai ne kuma korewar da ya yi maganar da malam ya ita ma wallahu ta'ala a'lam tana kan tafarki domin abin da malam yake kokarin nunawa Allah shine mafi sani shine dangane da wannan ibara da ake cewa maqamu shuhud wato kamar yana kokarin nuna tunani da zaka yi dangane da halittun da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ƙudura ta Ubangiji, da ikon Ubangiji, da buwayarsa, da kaɗaituwarsa wajen halitta sai su nusar da kai wajen ƙara fahimtar siffofin Allah subhanahu wata'ala. Mun gane ku? Domin da halittun Allah ne bawa yake ƙara fahimtar siffofin Allah. Wafi kulli shay'in lahu aya ta dullu ala annahu wahidun. cikin kowane al'amari za ka ga wata aya wadda za ta nusar da kai cewa ka gane Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne abin bauta lokacin da bawa kamar yadda annabawa suka gaya ma mutanensu da suka karyata su afillahi shakkun yanzu ubangiji kuke kokwantan kasantuwarsa fatiris samawati wal ardi alhali shi ne ya halicci sammai ya halicci ƙasa kaga nan wajen sun yi istidlali ne da abin da yake na halittar Allah subhanahu wata'ala don a tabbatar da samuwar Allah da kuma ikonsa da ƙudurarsa a bisa irin wannan tafarki ne ubangiji yake kiran mu ma al'amura na sammai da al'amura na zamantakewanmu mu ƙara fahimtar cewa waɗannan ababe ayoyi ne da suke nuna samuwar Allah da kuma ƙudurarsa kamar yadda Allah ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'u an-nasa wa ma anzala Allahu minas samai mimma in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bayna as-samai wal ardi sai ce da ayatin da kaumin ya akilun kaga waɗannan abubuwa ne duka na ƙudura ta ubangiji da yake faruwa fil kaun to sai ake istidlali da su qur'ani yake nunawa mi lura da waɗannan lalle akwai ayoyi ga masu hankali kamar yadda wani waje ma Allah madaukake ambata la ayatun li ulil albab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatun li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض kaga halittar ne suka istidlali da ita har sai su ƙara fahimtar sifa ta ubangiji su ƙara fahimtar kudura ta ubangiji su ce rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanak suka tsarkake ubangiji faqina azaban nar kaga an sami wato lokacin da mutum yake tunani dangane da halittun ubangiji ya ƙara fahimtar ƙudurin Ubangiji yana nasabta su ga siffofi na Ubangiji da Allah ya ambata asma'uhul husna wa sifatuhul ula to zai ƙara fahimtar ƙudura ta Ubangiji a nan ne in ya istihbari na wannan cikin zuciyarsa kaga sai ya kai haddi na mai almuraqaba sai samu muraqaba lokacin da bawa ya samu muraqaba to lalle baya rabuwa da ubangijinsa kowanne lokaci cikin tunanin Allah yake idan zai aiwatar da wani abu tunanin Allah yake idan wani abu ya same shi tunanin Allah yake kowane lokaci bawa yana tuna ubangijinsa idan al'amura na rayuwa sun bujiro masa shi yasa in musiba ta zo wanda yake da muraqaba shine zaka ya maida al'amarin zuwa ga Allah ya istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati hadha wa akhlif li khayran minha amma wanda ba shi da muraqaba bai san sifa ta ubangiji ba ballantana ya ƙara fahimtar kudurar Allah har ya kawo wannan a cikin zuciyarsa ya zauna to shi kuma wani abu daban yake tunawa a lokacin da musibu irin wannan ta same shi to wannan dai shine ina tsammani bayani a kayan ita wannan gaba Allahumma illa akwai wani bangare daban shi kuma wannan lafazin ibarar da mala ya ambata yace maqamu shuhud ta iya yiwa mutum idan yana karatu zai iya raskanta a wani waje maqamu shuhud to akwai kuma yadda su yan tasawuf su kuma yadda suke da kudiri a kayanta wato ita maqamu shuhud su a wajensu ya bambanta da yadda su ahlus sunna suka dauka su muqamu shuhud kamar yadda ibnu arabi ya ambata al'andalusi wanda yake yana daga cikin manya-manyan malamai na sufanci wato ita andalus tana da malama guda biyu masu wannan suna wanda ake musu wannan igiya ibn arabi wannan ibn arabi wancan kuma ibn arabi shi ibn arabi shi ne sufi shi kuma a ƙarni na biyar wato a ƙarfi na biyar aka haife shi kuma ya mutu cikin ƙarni na shida shine abin nan ake ce da shi muhiddin ibnu arabi to shi malamin sufaye ne sosai amma akwai ibnu arabi shi kuma ana kawo da mu'arafa ibnu arabi shi kuma shine abubakar ibnu arabi alqadi abubakar ibnu arabi ibnu arabi kenan almaliki wani babban malami na mazhabin malikiya shi ma al-andalusi ne mutumin andalus ne shi kuma ya rigayi wancan shekara ɗaya da mutuwarsa tukunna ka haifi wancan sufin shi a cikin karni na uku a karni na hudu aka haife shi ya rayu har zuwa cikin karni na biyar to shi ibn al-arabi wato abin da yake ambatawa dangane da makamun shuhud shi a wajensa kamar yadda ya bayani yadda sauran malaman tasawuf suka yi ta rubuce-rubuce akan wannan janibi wai yana ambatawa ya ce haifu yara saliku haƙiƙatar duniya allati hiya alfana wa haƙiƙatar wa haƙiƙatar ghaibi allazi huwa al-asma fa yaqul al-alamu ghaibun ma zahara qattu wallahu zahirun ma ghaba qattu wa tankashifu lahu asrar sai kawa aya ce kullu man alaiha fa'an wa ya buƙa wajen rabbika zul jalali wal ikram ka san tasawuf asali fikira ce yunaniya irin greek philosophy ne wanda ya yadu ya yadu aka zo aka dasa shi ya shigo cikin al'amarin musulunci musamman a cikin karni na goma sha biyu ya shigo kuma ya watsu ya intishari shi irin wannan fikira na wahadatul wujud to shi wannan yana da wannan wahadatul wujud ba wai abin nan tijjani ne shehu tijjani ne ya fara kawowa ko inyas dan baya ba a'a su waɗancan na farko farko su ne suka soma championin din abu shi ibn arabi yana daga cikin wanda suka yada wannan akida sosai duk da shi ma akwai magabatansa shi a rayuwarsa ma daga baya ya bar andalus ya dawo dimashka nan ya rasu to wai abin da yake ambatawa makamun shuhud shi a wajensu shi ne matsayin da mutum zai kai haifi yara saliku haƙiƙatar duniya yadda mai neman gaskiya wai zai ga haƙiƙanin yadda duniya take baki ɗayanta allajihiyar fana zai ganta a bace wanda ka babu ita mutum zai kai matsayin da duniya zai ganta kawai babu ita wa haƙiƙatar gaibi zai kuma ga haƙiƙa ne na gaibi gaibi wajen wa yake wajen Allah to zai riska yi haƙiƙanin gaibi allazi huwal asma wanda shi yana cikin sunayen Allah haƙiƙanin gaibi don haka fa yaqul mutum in ya kai wannan matsayi a wajensu maqamu shuhud shi su a wajensu to mutum idan ya riski wannan zai ke matsayin da zai ce al'alamu za'ibun ma zahara ƙattu wallahu zahirun ma gaba ƙattu duniya baki ɗayanta babu ita sam ba ta taɓa bayyana ba ubangiji kuma shine bayyananne bai taɓa kaucewa ba kun gane abin da suke nufi da wannan magana shine wahadatul wujud a cikin wasu rubuce-rubuce da inyas ya yi wanda dr umar dr muhammad sani umar rijiyar lemo ya rubuta wata makala a kai to akwai abin da ya nakalto cikin wani littafi na inyas abin da yake ambatawa wannan maganganu na magabatansa ya sake dandaka shi su a wajensu makamu shuhud wai ya kasu kashe uku do akwai waɗansu malaman su na sufaye wanda suke bayani saɓanin haka sun kawo kashe-kashen da ba haka ba amma shi kamar inyas abin da ya nuna ke akwai wanda suke ce da shi shuhudul af'al akwai wanda yake ce da shi shuhudul asma'i was sifat sannan akwai wanda ya kira shi shuhudul zati wanda wannan shuhudul zati a wajensu shine at-tajalli zat kenan matsayin wahadatul wujud din kenan wai mutane yadda zuciyarsu take da yadda Allah ya tsara zuciyarsu to zuciyarsu ta bambanta yadda suke iya idrakin abu akwai wanda shi ƙarfin zuciyarsa kawai yana idrakin ayyuka ne ayyuka da ubangiji ya yi halittun da aka yi na sama da makamantansu iya wannan ne yake iya gani to da su ne yake halartowa da ubangiji a zuciyarsa da haka a wajensa akwai martabar da ta wuce wannan ita ce wato makamul asma'i was sifat ko shuhudul asma'i was sifat ita kuma ta waccan martaba mutum ya ƙara matsawa gaba martaba ta ƙarshe ita ce shuhudul zat lokacin da mutum zai kai matsayi zuciyarsa ta riski asalin zatin Allah wanda a wannan yanayi shine suke kiransa wato shuhudu tajalli ko tajallin zat wato ubangiji ya sauka gare shi shine wahadatul wujud su a wajen su duk abin da ka gani in ya sai yake ambata cewa ai in mutum yake wannan matsayi wato yake matsayi kenan na shuhudul fana'i shuhudul fana'i an wujudis siwa wai shuhudul fana an wujudin siwa ya kai matsayin da ya halarto korewa kome gabanin kasantuwarsa Allah ne kun gane wannan batu ko to su makamun shuhud kenan a wajensu wannan su ne maratib to shine yadda wai duk abin da mutum ya duba shi ma ya kawo istidlali da waccan aya wai kullu man alaiha fa'an wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kaga ita asali wannan aya abinda take nunawa Allah yana ambacin ni'imomi ne da yawa bayi a duniya a ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban har aka kai matsayin da aka nuna cewa duniyar baki ɗayanta za ta ƙare kullu man alaiha duk wanda yake kan doron duniya fan mai ƙarewa ne wa ya buƙa abinda zai wanzu kawai wajen rabbika zul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ne ma'abucin buwaya da ɗaukaka mana ana ambatawa kamar yadda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna lokacin da ake busa duk abu mai rayi zai mutu kana ya zamanto babu wani abin da ya rage har mala'ikan mutuwan da mala'ika wato almuwakkal bil qarni shi ma duk za a amshi ransa Ubangiji ta'ala ikonsa ne kawai zai wantu, babu wani rai a lokacin sai zatin Ubangiji. Abinda ayat take nunawa ke. To, amma su sai suka istidlali da ita wai kullu man alaiha fan in mutum ya kai wannan martaba, to ai, wai kullu man alaiha fan zai kai matsayin da zai gane duk wani abin da yake kan duniya da zai iya gani fan abu ne wanda babu shi abu ne ƙararre ba shi ba ne hakikatan menene kawai yake gani in ya kai wannan manzila na shuhudu tajalli shine wa ya buƙa waje rabbika zul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ne ko ina duk inda ka duba ba abin da zaka gani shine ai shuhudul fana an wujudi siwa ka mutum ya halarto matsayin fana'i yanzu shi ya kai fana'i kenan yanzu shi idanunsa yana gani ne bi ainil haqiqa la bi ainil shari'a shi yanzu da haƙiƙa yake gani dan yake wannan manzila shi ya saka su a wajensu sai su fassara ƙur'ani in sun ga dama banu isra'ila Allah ya zarge su cewa sun kashe annabawa Allah ya tsine musu a dalilin kashe annabawa to sai suka ce wannan fassara ce ta shari'a amma in ka kai matsayi na haƙiƙa ka samu wannan ƙuburi na fana'i din shuhudul fana shuhudul tajalli ka kai wannan matsayi to kai ba da za shari'a kake gani ba kana gani da hakika ne da haka sai ka ce kashe annabawa da suka yi a gefen shari'a ne ba dai ba kuma sun cancanci horo a wajen Allah amma a ilimin hakika a idanun hakika kashe annabawa da suka yi daidai suka yi sun yi shi a muhallinsa kuma maimakon ma azaba yabo za su samu wato wani tantirin iskanci ne suka kulla a cikin wannan abin don su warware wa mutane aƙida ta kaɗai ta Allah hasali ma shi a bayanansa inyas ya kai matsayin da wannan ɗin ma tuku wannan shine wahadatul wujud mutum shi ma kansa Allah ne duk abin da ya kalla kuma Allah ne domin su a wajensu babu abin da yake kange mutane wai ba abin da yake kange ganin Allah sai tawakkumi haka ma sai kira shi tawakkumin da ake da shi rudin da mutane suke da shi a cikin zuciya na tunanin akwai wani abu wanda ba Allah ba amma lokacin da wai Allah ya zaɓi mutum in mutum ya zan yana cikin waɗanda min masafahumullah to sai Allah ta'ala sai kauda masa wannan tawakkumi sai ya zamanto duk abin da ya gani zai ga Allah ne kawai duk abin da ya aikata zai ga aiki ne na Allah kawai to shi saka komai za su iya aikatawa mutum sai ya zina ai kaga kashe annabawa ma an ce irin shari'a ne ka gani shi yasa sai suka cewa ilimi ne na zahiri da ilimi na badi sai suka raba har ma suna kafa dalili da abin da ya faru na khadir khadir da shi na annabi musa annabi musa alaihi salam ya inkari ga khadir abin da ya aikata na ba na kashe yaro ba abubuwa guda uku haka ne kun jirgin ruwa da ya fasa a takarraka hali takarraka ahalaha lakaji ita shay'an imra shi kuma daga baya fassara masa yace ga dalilin da yasa ne wa kana wara'ahum malikun yaqub kullu safinatin gassa nan kuma ya kashe yaro ka kashe yaro ha kawai da bai ci bai sha ba laqad ji'ta shay'an nukra nan kuma sai gaya masa dalilin da yasa ya haka sannan ka zo wajen katanga ba a bawo an yi bayyafuhuma ba a ba su zamantakewa ba a ba su tarba ba ba a ba su masauki ba kuma sai suka ga katanga kuma sannan sai tsaida ta ya ce laushe ta lattakhatta alaihi ajira ai da kai haka yace hadha firaqu bayni wa bayni sau nabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra ya bashi labari duka to sai suka ce kaga kenan shi wai khadir yayi amfani da ilimin ilimin batin Musa yayi amfani da ilimin zahiri inji su shi kuma qadir yayi amfani da ilimin zahiri da ya yi amfani da ilimin baɗi ne shi ya saka shi wancan ya ce shay'an imra shay'an nukra ai kaga ya kawo shi ya ce shay'an imra shay'an nukra abu ne wanda yake munkar a wajen Musa amma a shi wajen wannan shi kuma ba munkar bane abu ne mai kyau shi ya saka su a wajen su idan mutum ya je ya zina kai ne a idan shari'a kaga cewa zina ce za a yi hukuma amma shi a idan shari'a ai hubbiba lin nasi hubbu sha'awa zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina da haka an sa wa mutane wannan yanzu yayi abin da Allah ya masa umarni ne ma abin da Allah ya kimsa masa tana bukata shi ma yana bukata shikenan dama Allah ya sa musu sha'awan juna da haka su je su yi abin su ba laifi suka yi ba a ilimin hakika a wajen su kuskuren da suka yi na istidlali da abin da yake cikin suratul kafi a ƙarshe khadir me yace yace wa ma fa'altu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra ba na yi waɗannan abubuwa ne don raɗin kaina ba waye masa umarni kenan Allah ne masa umarni ya ce wannan shi ne fassarar mafarkin da ka kasa hakuri ayyukan da ka kasa hakuri a kansu Allah ne masa umarni da haka ashe an sake komawa shari'a nan domin abin da Allah ya ce a yi aka yi an bi shari'a abin da Allah ya hana aka hannu an bi shari'a ko ba bi ba yanzu idan mutum ya kama tinkiya halal ɗinsa tasa ce ya kwantar da ita ya wasa wuta sai ya yanka ta ya yi bi shari'a ko bai ba ya bi shari'a ya yi don ya ci naman ko don ya sayar ko abin da ya kama da ka ya bi shari'a ya bi yadda aka tsara a yanka yanzu idan mutum haka kawai tunkiya ta dame shi ko da tasa ce kawai ta zo ta masa ko ta dame shi kawai sai ya ɗauko goraye ta dukanta ya kashe ta ya yi bi shari'a ko bai bi shari'a ba da wancan da wannan duk ba kisa ba ne to ashe abin da shari'a ta ce a yi shi ne shari'a shi ma yanka wanda ya shari'a ce kashewa yaron da ya yi shari'a ce saboda ya ce wa ma fa'altu an amri to don ka shari'a ita ce abin da take jagoranci a mutane Allah ubangiji ka shirin da wato wannan mutanen tantiran mutane wato mutanen banza ne batattu wani irin gagarumin shirka da ƙin Allah da arnanci suka kimsa a cikin wannan aƙidar tasu wallahi al'azim domin su kau da mutane daga asalin addinin Allah eh su kau da mutane daga addinin Allah kuma ta yi emanatin ne tun daga andalus kuma kaga andalus a lokacin daula ce ta musulmi wanda ta yaƙi turawa ta ci spain da yaƙi musulmi suka zauna a wajen tun zamanin sahabbai tabi'ai suka ci gaba da yaƙi sai da suka shiga cikin france sai da ya zamanto abdulrahman al-ghafiqi tsakaninsa da france bai wuce mil ɗari ba dukka hakiman france da suke wajen duk an ci su da yaƙi sun koma ƙarƙashin mulki na musulmi sai da aka wajen shekara 400 a ƙarƙashin suna ƙarƙashin musulmi kafin daga baya su kuma waɗancan suka je suke wannan abin da yake na tarihi wanda suke ce shi crusade aka zo ake abin da ayi yaki na farko yaki na biyu shine wanda aka ci musulmi kuma da yaki da yawan su kuma sai suka tsallako aka dawo su Algeria su Morocco Algeria kasar su Ahmadu Tijjani suka tsallako na to wannan aqida ta wahadatul wujud daga Andalus ta soma kullowa wanda asali su kuma lokacin da musulunci yayi rauni ko kuma ce lokacin da musulmai suka yi rauni daula ta yi rauni aka samu cuɗanya sosai da inhirafi da babu istiqama da kuma cuɗanya a tsakaninsu da turawa sosai greek philosophy sai ya dinga shigowa waɗansu suna kwaikwaya suna kwaikwaya ta haka ne har suka samu kuma aka shigar musu da wannan wai dan a gurɓata addinin Allah addinin Allah kuma ba zai taɓa ɓaci ba sai dai waɗanda suka yi riko da addinin a samu wasu gurɓatattu su ɓaci Allah ka tabbatar da mu akan turba madaidaiciya to wannan dai shine bayani akan wato maqamu shuhud nayi wannan bayani ne ba dan komai ba sai dan kada a riski wannan ibara na maqamu shuhud din da nayi bayani na yaya take manyan malamai sai rubuci akan akan ta sosai da gaske Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi raddi ban san tsawwala abin ne akwai maganganun su da ya kawo yayi raddi akan su sosai a cikin majmu'ul fatawa an nakalto dogayen bayanansa wanda aka masa fatawa a kai bayar almajirin sa ibn qayyim al-jawziya shi ma cikin madarijus salikin yayi bayanai sosai shi ma na raddi akan wannan aqida ya kawo abubuwan da waɗansu suka rubuta da kuma irin raddin da zai akaye su so dama bayan Allah sun riga sun gama aiki akai duk wani wanda ya kullo da wani abu a yanzu to ba wai babban abu ya kullo da shi ba sai dai in baka yi ittilai a littafi ba dama zaka gani abin ya rigaye shi Allah ka tabbatar da mu akan aqida salima na yi bayanin ne kawai don a fayyace tsakanin zare da abawa domin in an ga makamun shuhud to mu in har an ambata a wajen ahalar sunna makamun shuhud to ana nufin kawai mutum ya istidlali ne bi ayatin laifin kawun wa bi asma'il husna domin ya ƙara samun imani da ubangiji kuma ya ƙara samun muraqaba kamar yadda ya samu ya gabata a wajen magabata annabi ibrahim alaihi salam ya ce rabbi arini kaifa tuhiyil mauta yace awalam tu'min yace qala bala walakin liyatma'inna qalbi ai walakin liyazdada imani kaga yana so ya gani ne domin wannan abu ya kara masa imani da ubangijinsa to irin wannan duka yana nan su kuma ga yadda suka dauki abun a wata karkatacciyar hanya Allah ka tsare mu da su bala yace walam man taha bi zikr dalail tauhid wal qudrati wal hikma bayan da Allah ta'ala ya yi bayani a nan na dalilai wanda suke nuna tauhidi da kuma kudura ta ubangiji da kwanan cewar Allah ta'ala wal ilmi da kuma iliminsa wal ilahiyyati da kuma kasantuwarsa abin bauta ila idraki ta'ala lil absari da yadda Allah madaukaki yake riskan gannai wa hiya la tudraku al hadisu ganne ba sa riskarsa lafatan nazara ila al basair al batina sai aka juya dube zuwa ga gani kuma wanda yake na zuci gani wanda yake na boye eh albasair kenan albatina liyantafi'a biha nasu domin mutane su amfana da irin wannan li idraki ma'ani sifatil ilahiyya yadda za su iya riska na siffofin Allah subhanahu wata'ala fa qala ya ayyuhan nabiyyu qul lin nas sai Allah ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بهفيز وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون
الله تعالى يتي قد جاءكم بصائر من ربكم lalle bayanai bayyanannu sun zo muku daga wajen ubangijinku ala lisanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam jam'u basira wa huwa nur alladhi tubsiru bihi an-nafs shine haske wanda zuciya take iya gani da shi cikin zuciya ai arruhu wa turai kenan kama anna al-basara huwa an-nur alladhi tubsiru bihi al-ayn kaman yadda gani shine wanda wato haske wanda idanu yake gani da shi والمقصود بالبصائر هنا الحجج والأدلة أبين ده أكي نفي ده بصائر أنا الله يباكو حجوجي يباكو دليلي وتصير قاسون زومكو ده قوجه وبنججنكو وهي آيات القرآن من ربكم سنة آيوين القرآن ده قوجه ربكم وتده قوجه وبنججنكو الله المستحق للعبادة الله مدوككي وان شيني يتنجنت أبو تامسا ولما تقدم له من الصفات الدالة على قدرته وعلمه وحكمته kuma ga saboda dalilan da suka gabata na siffofi na Allah waɗanda suke dalili ne suke nuni zuwa ga iko na Ubangiji da ilimin Allah da kuma hikimarsa wa wahdatihi da kuma kadaituwarsa faman absara to duk wanda ya zamanto ya yi riko da waɗannan hujjoji ya nusanta da su fa'amana ya imani fali nafsihi to a kansa ne fa ya imani ai absara li'anna thawaba ibsarihi lahu sakamako na ganin da yayi da riko da gaskiya da yayi gare shi yake wa man amiya amma duk wanda ya makance anha ya kiya ga waɗannan dalilai balle ya aiki da su fa dalla ya bata fa alaiha to akan sa fa ya bace wa balu idlalihi wato sakamakon mara daɗi narko kenan na fatan nasa akan sa yake kamar yadda Allah ta'ala ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yudillu alaiha wato duk wanda ya shirya to makansa ya shirya wanda kuma ya bata to a karan kansa ne ya bata din ba zai shafi wani ba wa ma ana alaikum bi hafiz Allah ta'ala ya ce ka faɗa musu ni ban zamanto mai tsaro akan ku ba raqibul li a'malikum annabi ba ya zo ne dan yayi tsaron ayyukan ya tilasta mu akan mai aiki ba a'a ya zo ne isar da sako zuwa garin ya kuma kwadaitar da mu aljanna ya mana gargadi daga wuta wanda yadda ya riko to makansa ya rika wanda kuma ya bauɗe to sakamakonsa ne zai same shi a kiyama innama ana nazir wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba aiko shi ba face zan mai gargadi ne kawai ga mutane wanda ya sa ya amfani da gargadi to ya rabauta wanda kuma ya bauɗe shine ya jiyo kamar yadda Allah ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce inna ma dai Allah ce inna ma atanna lizzalimina nara mun yi tattalin wuta ne kawai ga azzalimai da haka wanda ya bauɗe ya san ga abin da zai same shi wa kadhalika kuma Allah ta'ala ya ce kuma kaman haka ai kama bayyana ma zukira kamar yadda muke bayanin abin da aka ambata nusarriful ayati haka nan muke bayyana ayoyi daki daki liyatabiru domin mutane su samu abin lura su faɗaka game da su waɗannan ayoyi wali ya ƙulu kuma domin ma kafirai su ce ai kuffaru al-kuffaru fi aqibatil amri a ƙarshen al'amari kafirai su rika cewa da rasta ai koya kai zuwa kai ka koya bi wazni katalta ai kutubal madina wato kaje ka koyi littattafa ne na al'ummomin da suka shuɗe kamar yadda a wata aya suke cewa Allah ta'ala ya ce wa ƙalar ladina kafaru in haza illa ifkun iftarahu a anahu alaihi ƙaunin akharu wato suna cewa ai wannan ƙur'anin bai zan ba face ƙire ne kawai ya ƙirƙira kuma wasu mutanen ne daban wai ko yahudu ko nasara annabi ya je koya a wajensu suke taimaka masa wa a'anahu alaihi qaumun akharin faqad ja'u zulman wa zura alhali sun zo da zalunci sun zo da kiran ƙarya da suka dingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma suna cewa asatirul awwalina kitatabaha fayyatum la alaihi bukratan wa asila wai ta tsunewan mutan da ne kawai rubuta ake masa shiftar su safe da madaice sai ya zo ya ce an sauka masa da alqur'ani to nan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani ayoyi daki-daki domin mutane masu imani su amfana da shi kuma domin waɗanda suke kafirai su kuma su ce a akam ai ba daga Allah bane ko yayi wa qura'a bi wazni qatalta ai zakarta ahlul kitabi wato kaje kai tattauna ne da ahlul kitabi wa fi qira'atin darasat bidun alfin wa sukuni ta'i au ai kadumat wato ta riga abun batu ne wanda ya riga ya shuɗe na da tsofan yayi ne ke yanzu ana faɗan haka in an faɗi hidimar addini sai ce wannan tsofan yayi ne wato darasat kenan ai kadumat wa afat ya riga ya shuɗe kuma ya riga ya zan babu shi yushiruna ila annaha min hadith al-awwalin wai suna ishara alqur'ani yana daga cikin labaran mutanen farko ne batutuwa ne na da kawai wanda ba su da tasiri abu ne ya riga ya zo yanzu ya wuce ya zama all model abu ne wanda kawai ba a amfani da shi Allah shirin da mu ka san yanzu kasashen turai ba sa yin kiristanci wallahi mafi yawan cin su ba kirista ba suna ne suke cewa su kirista amma ba sa kiristanci kuma ba wai a sun gaji da shi ne kawai ya zama tsofan yayi ba ya ɗebe musu kewa baya ɗebe musu kewa shi ya saka yanzu a kasar ingila an ce addinin musulunci yadda ake shigansa wato abinsa ya baka mamaki shiga musulunci ake baka kauta sosai da gaske manya-manyan biranen ingila musulmi suna nema su rinjayi waɗanda ba musulmi ba ciki london tana ciki yadda zunzurutun musulmi suke a cikin ingila a cikin london na manta adadin masallatayya da na ga a cikin wanda suke cikin london dubanni ne fa ba wai wai ɗaiɗaiɗaiɗai kaɗan-kaɗan ba wallahi in kaga masallacin juma'a bidiyon masallacin juma'a cikin ingila cikin london abin sai baka mamaki masallacin juma'a kaga mutane dubu arba'in sun je sun yi sallaci abin zai kuma masallatan suna da yawa to kaga irinsa ne nan wai suke fada wato darasat abu ne wanda ya riga ya wuce tsofan yayi ne to Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani domin wasu su amfana ne wasu kuma ba za su amfana ba eh wasu su amfana wasu kuma ba za su amfana da alkur'ani ba wani nubayyinahu kuma domin mu bayyana shi ai alkur'an shi alkur'ani wa illam yuzkar ko da ku ba ambace shi ba shi dan ake nufi da annahu ma'lumun ai qur'ani sananne ne shine su quraishawa suke inkarin sa Allah ya ce wa linubayyinahu kuma domin mu bayyana shi alqur'ani liqawmin ya'lamun ga mutane waɗanda suke da ilimi suke sani da annahum humul ladina yarquna qimatahu waɗanda suke sun san hakikanin al'amarin ubangiji su suka san kiman alqur'ani su ne suke amfana da alqur'ani Allah ka samu cikin masu amfana da alqur'ani ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على المصابرة sannan Allah ta'ala ya umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya doge dai wajen haƙurin da yake da juriya shine musabara faƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce na
اتبع ما أوهي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
نعم الله تعالى يقول منزل سيتي اتبع ما أوحي إليك من ربك كبئ أبن دعاك مكا وحي دقوا جنب من جزنك شيني القرآن duk wani kwamacala duk wani kame-kame da waɗanda zai kawo ta gefe yi watsi da shi ba aiko kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da alkur'ani ne kuma ya yi bayani to don haka kada wani rudi ya rudi mutum ya kauce ya bar wannan tafarki na alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wallahi a nan tsira yake to don haka Allah abin da ya gaya wa manzansa kenan ittabi ma uhiya ilayka min rabbik ka bi abin da aka maka wahayi daga ubangijinka me aka yi wa annabi wahayi alqur'ani to shi za a ce a aje wani alqur'ani shari'a yake magana a amfani da hakika common sense a amfani da philosophy tunani kawai na waɗansu su yi tunanin kaza su yi tunanin kaza ai kaza kaza saboda sun gina abinsu akan ilmul kalam ilmul kalam shi kuma bautewa ce daga tafarkin Allah don haka ibarorin da Allah ya amfani da su a cikin alkur'ani hakan suke nufi ai Allah ya fi musannin yara da haka ibarar da Allah ya kawo cikin alkur'ani alfazin da aka kawo waɗanda da kalimat waɗanda suka zo a cikin alkur'ani hakan suke nufi Allahumma illa idan an yi kuskure na fahimta manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam yana ƙara fayyacewa cikin hadisansa to abinda aka mana umarni abi kenan annabi shi ma abinda aka Allah ya gaya masa kenan ittabi'u ma uhiya ilayka min rabbik wani gumin mu ma aka gaya ittabi'u ma uhiya ilaykum min rabbikum ai alquran shine alqurani la ilaha illa huwa lalle babu abun bautawa cancanta face shi Allah wanda yayi wahayin alqurani wa a'rid anil mushrikeen ka rabu da mushrikai inji Allah fala ta'tadda bihim kada ka damu da su wa bi abadilihim kar ka damu da shirman su da suke yi wai wata bayar Allah tana ban labari ta ga abin mamaki ta shigo mota daga Kano zuwa nan garin tace wallahi malam kawai sai naga direban da shi da wani abokansa su uku a ga sun fidda kankana suna sha kuma da azumi ne wani da ya musu magana ai mun mun sa a shari'a an ce matafi zai iya shan sha ko to ba ta wannan janibin ba ne sai wani ya ce musu bayan Allah ku ba ku azumi sai ka ci azumin ai ba dole ba ne to kaga suna su ba irin namu ba ne eh suna su ba irin namu ba ne na ce sun sa muku waka irin wanda suke cewa ta yabo nan ka ce ai tun da aka fara an ce yan faira ne yan faira ne to don Allah wannan ba iya shege aka kawo don a raba mutane da tafarkin annabi ba dama ita sallafa Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis sabr was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ku nemi taimakon Allah da abu guda biyu duk abin da ya sha muku kai a nan duniya da abin da kuke nema a lahira ku nemi taimakon Allah wajen samun su ta karkashin abu biyu as-sabr hakuri wajen bin Allah was sala ku kiyaye sallah in akai hakuri wajen bin Allah sannan aka kiyaye sallah za a samu taimakon Allah duniya da lahira insha Allah to Allah sai ambaci waɗannan ya umarni da ita kana sai ya ce wa inna halalle fa ita sallan nan lakabiratun tana da nauyi illa alal khashi'in sai dai waɗanda suke masu tsoron Allah su ne sallah ba ta musu nauyi su kan cikin sauki suke yin ta to dama haka siffarta take shi saka sau da yawa sai kaga matasa ba su damu da sallah ba da yawa cikin matasa sai ga ba su damu da sallah ba sai kaga to kuma suna sha'awan mata wala Allah wani sallah tana wuce masa tana wuce shi a ta same shi yana gidan wasan ball ne a ta same shi yana wani hidima ce daban sallar ta wuce wanda aka samu aka rama wani yana son mata kuma yana yi a tsorace yana yin zinarsa a tsorace ko yana neman mata a tsorace ko abin da ya kama da haka yana koyewa ya san laifi yake yi yan sai aka zo aka ce masa ai dama asali wannan din ba a bukatarsa ai ba a aiki da shari'a da hakika yake aiki idan ka samu huduri ka kai matsayin da kai yanzu ka samu wannan shahudu tajalli ai shikenan ballantana ka kai martaba wacce take a'ala minat tajalli wai ita ce hadratul muhammadiyya haka suke kiranta haka in yasa kirata wani bayanin ne shi ma daban wanda ake ta'allaka shi da annabi ake korewa risalar annabi ma kwata-kwata amma ƙaryata qur'ani cewa kwata-kwata ma babu shi wani shegantaka suka kawo to yanzu idan aka ce ma yaro irin wannan ko wani wanda dama bai kiyaye addini sosai ba sai aka ce wannan hudurin ake so in ka same shi shikenan kuma sai aka kawo masa waɗansu abubuwa aka ce rike waɗannan kawai kai ta yi ga jawharatul kamalil rike ta yi ta yi dama ita ma sharqiyat ne a cikin ta lafuzza ne sharka a ciki aka ce rike itai itai itai wannan kawai ya wadatar maka to don Allah za ni bata tadda muje ba da yana tsoron zina yanzu an ce masa halal ce an ce masa babu ai halal kan ibara ce ma wacce take shar'iyya an ce masa wannan ba kome kawai an halince ka dama don haka aka ce ba sallah babu azumi babu zakka kome na shari'a an kore shi aka ce ko mutum zai iya duk abin da yake so kai ne yanzu da idanun hakika kana ganin abu na bi ainihin hakika su kuma waɗancan wai suna kiransu almahajudin wai wanda aka masa hajabe shi bai samu wannan fana'in ba shi ne almahajud za ni tatar da muje sai a hana dama matasa kwata-kwata sai ce ba za su yi sallawa ba za su yi azumi ba za su yi kome ba ba a hidimar ibada sai tsiya sai zinace-zinace sai shaye-shaye sai duk abin da sai ga dama kuma wai an ce maza shiga aljanna to ko uban mutum ne gina aljanna zai shiga fi sabilillahi Allah ya sauwaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ittabi ma uhiya ilayka min rabbik ka bi abin da aka maka wahayi daga wajen ubangijinka la ilaha illa huwa ba abin bautawa cancanta sai Allah wa a'rid anil mushrikin ka rabu da mushrikan nan fala ta'tadab bihim wa bi abatilihim ay dum alama anta alayhi min ash-shara'i wal ahkam ka dawwama akan abin da kake kansa na shari'ar Allah Allah ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku addini shari'a ita ce abin da Allah ya ba wa mutane wal ahkam allati umdatuha at-tauhid da kuma hukunce hukunce waɗanda jigon su shine kadaita Allah subhanahu wata'ala bashi da abokin tarayya Allah ya ce walau sha Allahu ma ashraku da Allah ta'ala ya ga dama da mushrikan na ba su shirka ba mashi'a ce ta ubangiji ya saka kenan suka shir'a shirka eh Allah madaukake ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya samu damuwa akan babban sa Abu Talib yadda babban sa Abu Talib ya sadaukarwa wajen bashi kariya amma a ƙarshen lamarin sa yazo mutuwa sai bai musulunta ba sai mutu akan kafirci annabi wannan abun ya masa nauyi ya ya ji ba dadi to damuwar da yake sai Allah ya rarrashe shi domin ya san yadda abun da yake abun fa ba a hannunsa bane shi dan sako ne kawai isar ne Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi kai ba ka shirar da wanda kaga dama la tahdi man ahbabta ba ka shirar da wanda kaso walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama ganin dama shiriya a hannun Allah take in ya ga dama ya shirya in ya ga dama ya batar yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa ilayhi tuqlabun ya shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama kuma gare shi za a koma me ya saka waccan aya sai Allah ta'ala da yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai ce wa huwa a'lamu bil muhtadin shine mafi sani ga waye ya cancanci shiryarsa Allah cikin halittar da yayi sai halitta wane ne ya cancanta da shiryarsa da haka Allah ne in ya ga dama ya shiryar in ya ga dama ya batar kuma wannan ba yana nuna cewa kar a aiki ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kokawa manzon Allah lokacin da irin waɗannan nusus suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ambata musu kowa an yi masa gidansa a wuta ko gidansa a aljanna suka ce ya rasulullah afala nattakilu bi kitabina ba za mu dogara da abin da aka riga dama aka rubuta mana ba annabi ce a i'malu i'malu haka yace ku yi ta aiki irin wanda shari'a ta zo muku da shi fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa an sauƙaƙa masa hanyar da aka halice shi domin ta idan wuta aka halice mutum to zai ta ruko da da aikin banza ko ya ga gaskiyar ba zai ba in kuma an halarci mutum dan aljanna ne to zai riko da aikin gaskiya kuma zai tabinsa insha Allahu yana neman Allah kai shi gaci yace kullum muyassarun lima khuliqa la to don haka tafarki ake kamawa mutum ba zai ittikali ga abin da aka rubuta yace a ai mashi'ar ubangiji ne a a Allah subhanahu wata'ala ya ba wa dan adam da ya zo duniya sai ya nusar da shi inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura an nuna masa hanya an aiko manzanni manzanni wahidan tilwal akhar haka suka dinga zuwa da sako daga wajen ubangijinsu a fadakar da al'umma akan hanya a nuna musu hanya an yi ta bayani an yi ta bayani har aka kawo qur'ani gagarau din da ba zai lalace ba domin a nuna mutane hanya kuma an kimsa wa mutum shirya din inna hadainahu najdai wa hadainahu najdai don haka an nusar da mutum an fayyace masa zarrai da abawa to don haka mutum shine zai zaba wa kansa kuma Allah ya bawa bawansa ya bashi mashi'a ya bashi ikhtiyar safanin wanda suke wato wato yan jabariya jabariya ita ma aqida ce wacce take munharifa daga cikin aqaidul kalamiyya wanda su suke ga cewa ai wato al-insanu musayyarun wa laysa bi mukhayyarin shi dan adam mutum ne wanda ake sarrafa shi bashi da zabi wai bashi da zabi sai abin da ya ga sai abin da aka ga dama a dora shi akai ba shi da iko na zaben aikin da zai yi waɗannan ayoyi da da yawa masu kama da su cikin Qur'ani suna nuna Allah ne yake dora bawa akan tafarki na haka dan adam shi ba shi da zabi to kaga wannan aqida ce lalatacciya ba su yi la'akar da wasu nassosi ba wannan ana nunawa ne dangane da wato irada ta ubangiji irada akwai ce take irada kauniyya akwai irada shar'iyya irada kauniya ko a ce qada'un kauni ko qada'un shar'i dukan ma'ana ne daya wannan irada an jingina ta ga Allah qada din shi ma an jingina shi ne zuwa ga Allah ko a ce qada'un kauni ko a ce irada kauniya nufi na ubangiji da abin da ya hukunta akwai abin da ya hukunta dama la mahalata ka'inun wannan dole haka zai kasance ya riga ya tsara cikin launin mahfuz dinsa ya rubuta haka abin yake amma sai ubangiji subhanahu wata'ala kuma sai ya sanya hanyoyi ga mutane da su ma za su zaba wa kansu wani abu mun gane ko sai Allah ya sanya wa bayi yadda za su zaba ma kansu wani abu don haka sai zama ando kuma akwai wanda yake qada'i shar'i akwai irada shar'iyya Allah ta'ala yayi nufin kaza misali kamar yadda yake وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضاء ني كوني كو قضاء ني شرعي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نعم شرعي ني قضاء ني شرعي saboda ko wanda suke bauta wani Allah to ka qada'un ne shar'i amma qada'un kauni shi baya canzawa haka ne yake dama Allah ya hukunta kaza ya kasance kuma haka yake kasancewa ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sai abin ya kasance kuma yadda Allah ya tsara abu zai kasance haka abin zai kasance amma akwai qada'i kuma wanda ya hukunta a karkashin shari'a ya nuna wa mutane cewa ga tafarki kuma sai ba su ikhtiyar ya ba wa dan adam zabi shi yasa aka ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a kaga ya bashi mashi'a kuma ya bashi ikhtiyar eh ya bashi ikhtiyar ya zabi hanyar da yake so shi da kansa kuma an nuna masa Allah ya samu dace to don haka nan ba ana nufi irin wancan kamar yadda su waɗanda suke murji'a suka fahimta ba ne Allah ce walau sha Allahu ma ashraku da Allah ta'ala ya ga dama masu shirkin da ba su shirki ba sai ya dora su kamar yadda ya halitta mala'iku wa ma ja'alnaka alaihim hafiza kuma ana ga wa manzon mu sallallahu alaihi wasallama kaifa ba mu sanya ka ka zamanto mai tsaro akan su ba raqiban ka zan mai tsaro fatujazihim bi a'malihim balle a ce kai zaka musu sakamako game da ayyukansu wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai baka zamanto wakili akan su ba wanda zai jiran dako ai min jihatihim taqumu bi umurihim wanda kai ne zaka dinga tsayuwa akan al'amuransu wa tadabbur masalihim kai ne zaka dinga gudanar da abin da yake maslaha a gare su ballantana su ce kawo mana kaza yi mana kaza kawo mana kaza a abun a hannun Allah yake shine mai yi in Allah ya so ya kawo muku mai dadi in ya so ya kawo muku akasin haka ba ni ne ba ni sako ne nake isarwa fatadaluba minna hidayatahum ballantana har manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce zai nemi Allah ta'ala ya ɗora su akan tafarki zai iya addu'a ya ce ya Allah ka ɗora wani akan turba mai kyau amma in wani bai hau turba mai kyau bayan da ya iya haka yana gani babban sai mutu a cikin kafirci inda shirya ta manzon Allah ne sallallahu Alaihi wasallam aida ya bawa babbansa ko babbansa da yake ƙaunarsa amma ƙaunar da yake masa ita ma mahabba ta bambanta قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إذا محبة ne ita ma kashi kashi ce akwai wacce take mahabba shar'iyya akwai kuma mahabba tabi'iyya to shi wancan ya masa mahabba tabi'iyya ne wannan aya kuma tana magana ne akan mahabba shar'iyya ita ce in mutum yayi ga annabi to za ta tsayar da shi kuma ita ce wanda Allah ya alkawarin in mutum ya yi ta to zai samu soyayyar Allah shi saka wani malami yake cewa laisal amru an tuhibba innamal amru an tuhabba to haka lamarin yake ina wajen ne yace wa alaihim ko wa alaihim fil mawdu'aini ay alaihim hafizan alaihim wakila muta'alliqun wannan duba wani bayani a ciki bayanin lugaye فالأمر بيدنا نتصرف فيه كما نشاء وإنما عليك البلاغ والتبشير والإنذار لوكتين ناكو يعيني ها ناقا بك جوي وانا طيب بام سيانا sai mu tashi kan waccan gaba ko wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladan sai ba mu aiki daman yi aiki da shi wanda ko muka yi na kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum